لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ba Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na talata sha ɗaya ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da biyar don ci gaba da darasi na riyadu salihin wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan wata gaba a cikin dogon hadidi na Ka'ab ibn Malik hadisi na waɗannan mutane guda uku wanda ba su je yaƙi tare da ma'aiki ba lokacin da annabi ya tafi yaƙi na taboka. Wannan hadisi yana ɗauke da hukunci-hukunci wanda suke masu ɗumbin yawa wanda da za a ce za a bi ababen da ya kunsa to watanni za a yi ana karantar da shi amma za mu amfanu daga jin ma'ana ta ababen da shi ka'ab ya labarta mamu wanda suka giri bai bi annabi zuwa wajen wannan yaƙi ba za mu ji ababe wanda suke kunshe da soyayya ta musulmi da junansu za mu ji ababe wanda suke kunshe da ladabi na sahabbai ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu ji ababe wanda suke kunshe da tuba da kima da daraja wanda ke ga tuba mun fara bayani akan yadda ya fara labarta lokacin da ya yi wannan jinkiri ina ga mun tsaya kusan inda yake cewa فهممت أن أرتحل فأدركهم lokacin annabi ya ba da baya sai dai ni ya kumbi annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan ya tafi in tarda shi bayanin ta bi fa'al yace ina ma a ce na yi haka thumma lam yuqaddar dhalika li Allah bai kadarci ko da yake ban tafi tare da annabi ba in bi bayan shi in tarda shi inda ya tafi dan na san ina ya tafi fa fabikhtu idza kharajtu fi an-nas ba'da khuruji rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na shiga bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya riga ya fita sai na zamo asalin fafiƙa ya shiga aikata kaza kenan sai na shiga cikin wani yanayi yuhzinu ne abinda ke ba da takaici anni la ara li yuswa ban ganin wani mutum wanda ya kamata a ce an yi koyi da shi illa rajulan mahmusan alaihi fi nifaq sai mutumin da ake suka shi da munafici shi kadai nake ganin cikin madina bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da baya ya tafi yaƙi aw rajulan ko wani mutum mimman azara Allah ta'ala min du'afa ko raunan nan in nazo cikin madina bayan annabi ya tafi ko dai da wanda ake suka da munafici shi kadai zan gani yana yawo ko kuma wani makafo ne wani gurgu ne wanda dai yake Allah ya riga ya yi mashi uzuri min adh-du'afa ina daga raunana ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك النبي بيتنا نفسي دي كي قرن تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ينا زولي أقرن تبوك سيتي ما فعل كعب بن مالك مي كعب يي فقال رجل من بني سلمه sai wani mutum daga cikin banu salama su ya ce ya rasulallahi habazahu burdahu kayan shi wanda yake ji da su su suka hana shi ya zo wan nazaru fi ibnafaihi da kuma kallon kafada shi shakama ji da kai ya hana shi ya fito faqala lahu mu'adh ibn jabal bi kama qult sai mu'az ibnu jabal yace abinda ka faɗa din nan yayi muni wallahi ya rasulullahi ma alimna alaihi illa khaira ya ma'aikin Allah ba mu san komi ga shi wannan ka'ab din ba sai alkhairi kaga yadda sahabbai ke bakkan su juna zato na alkhairi ba ka nufin ka ga dan uwanka ya shiga cikin wani yanayi ko a huje shi ko a daukai mutunan banza ya zama da daɗi za ka ji su ba su san irin wannan abu ba saboda reno ne tarbiyya ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace wallahi ma'aikin Allah ba abin da muka sani game da shi ka abin nan sai alkhairi kuma abin da ya faɗa din nan kissa in ta taho za a gane cewa wannan mutumin kirki ne kawai kadara ce ta sa yayi jinkiri bai taho tare da ma'aiki ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun yi bayani akan cewa sharafi na hadisi wanda yake a takriri ya zama na annabin da ya yi shuru wani bai yi magana ba amma in wani ya yi magana shirin da annabi ya yi ta magana ce ta biyu kenan wannan ba a ce mashi alhadithu takriri kenan anan raddi da mu'azi ya yi shi ne alhadithu takriri ba magana ta farko wadda wannan bawan Allah ya yi ba فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين هو على ذلك رأى رجلا ينزل wane ne ya nakalto wannan magana ga ka shi lokacin da aka yi wannan maganan ai bai kenan akwai wanda ya hakaito mashi wannan magana daidai na tukunna shi bai ma zo tabuka ba a wannan lokacin kenan zuwa aka yi aka ba shi labarin duk abin da annabi ya ce da abin da ya faru da wanda ya ce kaza da wanda ya ce kaza da abin da ya kama da haka saboda sahabbai suna rayuwa ne kamar yadda sauran mutane suke rayuwa abin da ke gudana cikin sha'anin mutane su ma yana gudana cikin sha'aninsu akwai ɗaukar labari a kai ma wannan ai kaji wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza Allah dai ya yafe فسكت رسول الله فبين هو على ذلك راى رجلا مبيضا sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga ga wani mutum nan ya taho yana sanye da fararen kaya ya zuru bihi as-sarab kawalwalliya tana tashi da shi kamar kawalwalliya tana gudana in ka hange shi zaka ga kamar yana tafiya da cikin ruwa saboda kawalwalliya wannan ruwa wanda zaka rinka gani kan hanya shi da ake cewa as-sarab ka sarabin biqi'atin yahsabu al-baqalu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah 'indahu fa waffaqa hisaba wallahu sari'ul hisab yana kan abin hawan shi kai ka ce yana shirin tashi kai ka ce taka wannan kawar walliya yake saboda gaugawar shi فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كن خيثما سي النبي حساشي يتي زمو خيثما saboda bai riga ya matso ba mutum in yana nesa gani na ɗan adam bai iya gane wane ne zai iya ganin innuwa zai iya ganin kama zai iya ganin fili na mutum amma bambanta fuskan wane ne sai ya mazo wannan ke nuna gani da ɗan adam yana da iyaka da don haka in aka ce faja'alnahu sami'an basira shi ɗan adam kenan wallahu sami'un basir wannan sai ka bambanta tsakanin gani na ɗan adam da gani na Allah gani na ɗan adam da an ja lokaci to shi kenan in ma ya ga abin ya taho tafasil na fuska bai iya gane wane ne zai iya ganin jiki na mutum yana tafi amma wane ne to annabi sai yayi hasashe sai ce kun aba khaynama wannan duhu duhu da nake gani gabana ya zamo abu khaytama ne fa idza huwa abu khaytama al ansari sai gashi kau yadda annabin yace shi ne bayan matsuwaci suka gano haka وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون shi ne wanda ya sadaka da sa'i guda na sama a sa'u arba'atu amda sa'i mudu guda hudu shi ake ce masa to ya yi sadaka da sa'i lokacin da munafukai suka rinka yin magana a kai shi allamsu shi ne yin magana da mutum wani lokaci suna cewa da ido ko da nuni ko kuma suna ba da aksanshi da baki ko kuma da ido shine Allah ke cewa wailul li kulli humazatin lumaza alhamzu wal lamzu yi da mutum ko shiga sha'anin mutum da ido ko da nuni Allah madaukakin sarki yace allazina yalbizuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina fi sadaqat والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم قال كعب سي كعب يتي فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد توجه قد توجه قافلا من تبوك حضرني بدري lokacin da labari ya zo mana cewa annabi ya fuskanto yana mai dawowa da wajja haƙafilan alƙafila su ne matafiya wanda suka je ko yaƙi ko kasuwa lokacin da suke dawowa ana ce musu ƙafila wannan shi ne ke nuna fasaha ga larabci wanda za su tafiya suna da suna wajen dawowarsu gungun shi ma yana da suna to wanda ya dawo gungu are ayari wanda suka dawo ana ce masu kafila kenan da kaji kafila sun tafi ne sun dawo balan ma tawajjaha lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da na san labari ya zo mani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qad tawajjaha kafilan annabi ya fuskanto yana mai dawowa min tabuka daga garin tabuka hadara ni baɗe sai bakin ciki na ya zo mani ya ƙara lullube ni kenan yanzu abu ya wuce in laifi ne na yi ba na da daman in je in ce zan kamo abin da ya nemi kwanci fafafiktu a tabakkarun kadiba sai na shiga ina tuna wace ƙarya ya kamata in yi wa aqulu bima akhruju min sakhatihi gadan sai ina cewa da mi zan fita daga fushi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a gobe wa asta'inu ala zalika fi kulli bi ra'yin min ahli ina neman taimako ga cikin masu hankali masu gane al'amurra su bani shawara me ya kamata in faɗa ma annabi in ce shi ya hana ni in je yaki tare da shi a nan ababen da zuciya ta rinka raya mashi kenan na cewa ko ya yi ƙarya ne falamma qila inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qad ha أظنكم بفتح الظاء to kaga ni na auri na qad azilla ha kaga azalla qadiman wannan shi zai yi zaha an lil batil koda aka ce mani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gabato gashi ya zo to duk wata karya wadda da na shirya in ce ma annabi ita ta hana ni zuwa yaƙi dukka sai taɓa ce ta bani hatta ahabtu anni lam anju minhu bi shay'in abadan sai da hannakai na gaba wani abin da zai tsiratar da ni daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa ajma'tu sidqahu sai nayi niyya na sa ma kaina niyyar cewa gaskiya zama annabi saboda mutum in ba makaryaci ba ne to ƙarya tana mashi nauyi ji yake da a ce ya yi ƙarya ƙarasa yau ya rasa wani abu wanda yake mai girma ko ƙara ya shiga cikin mawuyacin hali da a ce gashi yana ƙarya a da haka mutane suke abu sufyan lokacin da yake bai musulunta ba yana cikin kin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga annabi ya turo mutanen shi tare da Ja'far ga Abu Sufyan yana matsala kafirai na Makka sai a tambaye shi annabin nan yaya yake annabin nan yaya yake annabin nan yaya yake yana son ya ɓata annabi wajen wannan sarki ya ce wallahi ba dan gudun matsayina na shugaba su same ni da ƙarya ba ya ce wallahi da na san wani abin da zan faɗa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake na ƙarya ne amma yana kallon mutanen shi kafirai ne fa shi kafiri ne waɗanda ke bayan shi kafirai ne kuma da zai yi ƙarya a ganin su su wannan ƙarya ce wadda za ta taimaka musu saboda za a samu mutanen annabin wanda ya aika da su a koro su ko wani abu ya same su su wannan abin murna ne gare su kafin ya ce ba dan kar su same ni na yi karya ba ya ce wallahi da na kulle wani abu na faɗa sai dai da aka ce yanzu kaka yake ya ce to ya bar mu da daɗewa ba mu san yanzu halin da ya koma ciki ba ya ce shi kaɗai ne da iya faɗa kawai to don haka riƙe gaskiya abu ne wanda wannan kissa ke karantar da goshi kenan da naga aka ce ga annabi ya zo duk wani abu wanda na shirya kawai sai tafi bare wannan yana nuna daman ba makaryaci bane bai saba karya ba وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذ إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد طبيعة النبي إن يداه daga tafiya yana fara zuwa masallaci ne faraka a fihi raka'atai sai ya zo ya raka'o'i guda biyu thumma jalasa linnas sannan ya zauna tare da mutane wannan yana nuna liguwan masallaci da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ne ya faɗa muku cewa cikin waɗanda Allah zai sa su cikin illuwa ɗaya daga ciki wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da zuciyar shi an rataya daga masallaci ina za ka masallaci daga ina kake masallaci to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo masallaci kamun tafiye shi masallaci da ya fito masallaci ya yi raka'o'i guda sannan ya zauna tare da mutane saboda yakin nan da ya dawo wasu sun rasa rayukansu wasu sun raunaka wasu sun yi kaza abin da ke ebe wasu kewa su ga annabin nan da shi aka tafi da shi aka dawo kuma gashi cikin su zaune a yanzu wasu in suka zo neman wa aka kashe masu ba abin da suke nema shin annabi lafiya yake a ce an kashe makiwa ne an kashe makiwa ne an kashe makiwa ne ta ce annabi yaya yake lafiya yake to annabi ya zo ya dan zanna tare da su a masallaci falamma fa'ala zalika ja'ahu al-mukhall mukhallafun waɗannan wanda aka bari baya ba su ji yaƙi ba dan haka aka zo da shi mukhallafuna waɗanda aka bari mukhallifuna su ne wanda suka bar su din wannan shine abinda alqur'ani ya abbara gare su wa ala thalathati alladhina khullifu sai waɗanda suka ki zuwa yaƙi sai suka zo ya atabiru na suna kowane yana kawo uzurin shi ya hana shi zuwa wa yahliku da lahu suna zuwa su rance ma annabi wallahi annabi kaji kaji abin da ya hana mu zuwa yaƙi wa kanu bid'an wa 80 rajulan mutum wajen 80 da wani abu ne bid'a shine ababen da suka hauda akan wani abu ko daga uku zuwa tara ko zuwa bakwai malamai sun yi bayani akan bid'a kenan tamanin da yan kai ne mutanen da basu je wannan yaki ba faqabila minhum alaniyatan annabi sai ya karban masu zahirin abin da suka faɗa yace shike na gari abu kaza abu kaza ya hana zuwa shike na gari abu kaza abu kaza duk wanda ya kawo uzuri annabi sai ya rike wannan abin da ya faɗa zahirin nashi واستغفر لهم النبي كما يديم مسغفر ووكل سرائرهم إلى الله تعالى sai annabi ya bar abin da ke cikin zukatansu zuwa ga Allah hatta jitto ka'ab yace sai da nazo falamma sallamtu lokacin da nazo na gaida annabi da mai sallama tabassama sai annabi wani irin murmushi tabassaman mubghab irin murmushi na wanda aka bata wa dare kaga murmushi ai far'a ce ko so ita ma far'a ai kala kala ce akwai dariyar gyatsa ba ake ce akwai dariyar gyatsa a mutumin da zai zo ya rinka yi maka dariya kuma zuciyar shi akwai mugun abu ciki wannan shine sharrun nasi zul wajhaini wanda ke da fuska biyu ya zo yana maka dariya amma zuciyar shi tana ɗauke da mugun abu gare ka bil asafi shadid abin bakin ciki mafiya yawan rayuwar mutane kuma haka take abu tayyibul mutanabbi yace falamma kana aw falamma sara wuddin nafi khibban jazaitu ala ibtisami bi ibtisami وكنت أشك في من أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنام يا يند رايو متاني معاملة متاني تزم خبا يولرا يتي سنة أوكون مكينا آري تكين رايوا جزيت على ابتسام بابتسام sai in saka ma murmushi da murmushi in ka zo mana kai murmushi ni ma sai in maka amma in amince maka yace fa kuntu wa kuntu ashukku fi man asbabi duk wanda zan ce bari in dauke shi aboki saboda lalacewa da na gani ga mutane sai in rinka shakka li ilmi annahu ba'dul adami dan na san dai ne daga cikin yan adam su ko yan adam ga halin su kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi murmushi murmushi kuma irin na wanda aka fusatar da shi kaga sahabbai suna da sanin halin ɗan adam kenan murmushi ma sun san wani iri ne akwai wanda yake murmushi na fara akwai murmushi wanda yake na jin haushi na kyacewa kuma kala ta'ala sai ce zo mana jitu amshi hatta jalastu bayna yadayhi ka'ab yace na taho ina tafiya sai na zo na zauna gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala li sai annabi yace mani ma khallafaka me yasa ka mai baya na baka je muka tai tare da kai ba alam takun ka dimna'ta bahar ba ka tanadi abin hawa ba قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك سيتي يا مأكين الله والله إذا ما كيبني نظرنا غبغريك من أهل الدنيا لكمت على الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بمغرب إن با كيبني كوا نيني ناسا أبن زن دورا مشي يا زمان الناس تدقى فوشيشي ba tare da ya damu ba laqad uditu jadalan an bani iya magana an bani iya jayayya an bani yadda zan saman ma kaina mafita wajen magana walakin ni wallahi laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadibin sai dai ni na san in na maka magana ta ƙarya tarda bihi anni wanda za ka yarda da ni da wannan ƙarya da na yi la yushikan nan zahu yushiku alayya zai iya faɗa maka ƙarya ka yarda da ni to amma in na faɗi wannan ƙarya yana yiwuwa Allah madaukakin sarki ya yi mana fushi wa in haddattuka haditha sidqin tajidu alayya fihi in kuma zan zo in faɗa maka magana wadda take ta gaskiya amma ka ji baka ji daɗi ba inni la abdu bihi uqballah ni ina kauna ina faɗan ƙarshen lamari Allah maɗaukakin sarki ya yafe mani kuma in samu alkhairi saboda gaskiya da nayi ku ji magana irin ta masu hankali in na zo na faɗa maka magana ta yarda da ni to ka yarda da ni ɗan lokaci kaɗan in ya zama da Allah ya san abin da na yi sai kuma Allah ya yi fushi da ni saboda gaya dai ban je yaƙi ba gaya na yi ƙarya kenan annabi ya yarda da kai na ɗan lokaci kaɗan Allah yana fushi da kai shi kanshi annabin zai iya gano ka za ku gane cewa annabi ba muhaffal ba ne annabi yana gane al'amurra sai dai annabi mutaghafil ne annabi mai kau da kai ne annabi dan ya gano ka bai nuna maka ya gano ka zai ka kwabbe gano ba yace in na ka wata magana wadda ta gaskiya ce na faɗa ka ji haushi baka ji daɗi ba to yana yiwuwa ina ƙauna uquba ba ƙarshe wanda Allah zai bani mai kyau al-uquba shine ƙarshen al'amari ba shine uquba ba uquba azaba uquba tilka uquba alladhina taqaw wa uquba al-kafirin an-nar ƙarshen lamari wallahi ma kana li min udrin wallahi ba abin da ya hada da zuwa gaskiya kenan wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aysar minni hina takhallaftu ank ban taba samun karfi ba lafiya ta jiki ban taba samun iko ba abin hawa ba ba ɗaya gare ba lokacin da nake zuwa yakin na fi kowane lokaci karfi na fi kowane lokaci yalwa na fi kowane lokaci iya inje in tarda فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai ma'aikin Allah ya ce amma haza faqad sadaq amma wannan yayi gaskiya kaga annabi ya laysa zahidan walakinahu yataghafal an tambayi balarabi manil aqil wane ne mai hankali ya ce fatinul mutagafil mai gano al'amurra amma ya ba sam fatinul mutagafil wanda zai gano abu ya yi kawar bai gano ba to a yanzu kuma rayuwa ta mutane tafiyar da su wallahi ba yadda za a yi aje daidai sai da haka kai rayuwa ko tsakaninka da matarka ne ko tsakaninki da mijinki ne ba ta yiwuwa sai ka gani ka yi kawar ba ka gani ba ka yi ji ka yi kawar ba ka ji ba in ka ce za ka mu'amala mutane da duk abin da ka gano wane ba ya mana munafiki to ni ban zama da munafiki wane ya cuce ni ya an shi kaza nau bai bani ba ni mutum wanda yake haka ba ni ba shi wane ya tabka mana ƙarya to ba ka samun kowa tare da ni dan haka duniyar take mutane haka suka koma turidu muhazzaban la'iba fihi kai kana son ka zaɓi mutunan da bai da aibi fa al'udun ya kofo bila dukhani ka taɓa ganin turaren wuta yana ba da ƙanshi ba tare da hayaki ba to haka ɗan adam yake ka iya amfanuwa da shi inda za ka amfanuwa da shi amma aibi ne na ɗan adam ɗin nan yana tare da shi to don haka ana rinjayarwa ne me yafi yawa ga mutum alkhairi sharrin shi sai a yi kokari ko dai a kiyaye shi ko a kawar da kai daga gare shi in a iya faɗa mashi da nasiha ana iya a faɗa mashi amma in kace duk wanda kaga aibi gare shi ka watsar da shi kenan to ba ka samun wanda za ka mu'amala haka kenan ko tsakaninka da matarka ne ko tsakaninki da mijinki ne in aka ce akwai ganin kwan an kwancewa ko ba yadda za a yi rayuwa ta zo haka da sai daɗi in aka ɗan yi wani abu kaga wani abu ya rage sai ka bi ka kwankwanta ya zama kana cikin masu kirga tumati sai ga gano wata ina ya shiga nawa aka sa ta kaka za a yi haka nan to annabi sallallahu alaihi wa sallama yana gani yake gani ya kau da kai ɗaya daga cikin wasu mata wanda suka bada labari na jahiliya cewa ta yi zauji idan dakhala fahida in mijina ya shigo zai zamo kaman jinjirin damusa fahad wani iri ne abu ne za ka shi kawar damusa a mantsan siriri ne shi ne gajen fahad shi yana da rafla ba ruwan shi bacci bai da kula ta ce to mutunta yana da rashin kula wannan miza ce a wajen mutum ya zamo ba ɗan kokwanto ba ba ɗan bibiyar dindiki ba sai ka ga an zauna lafiya amma in miji ya zama dan bibiyar diddigi to ba za a zanna lafiya da shi ba haka ummace ta zama yan bibiyar diddigi ina kace me kai wayarka kuma tana nan tana neman fursa dama ta je ta buɗa ta ga menene waye kira ka waye yo maka misali to zaman duniya bai yiwuwa da haka kadima yadda annabi duk wanda ya zo ya ce mashi abu kaza da abu kaza ya hana ni zuwa yaki sai annabi ku diba ku gani annabi sai ya karɓo zure shi sai ce Allah ya yafe ba ba tare da ya bincika shi ba amma kuma ya san ƙarya yake lokacin da Ka'ab ya zo yayi wannan bayani na shi sai ce amma hadha faqad sadaq annabi ya ce kun ga wannan yayi gaskiya mafhumul mukhalafa yana nuna ne wanda ba shi ba ba gaskiya yayi ba annan kuma ku annabi bai ce tashi makaricin banza tashi mara imani tashi kazanna ya karba to shikenan haka dai ne ko shikenan Allah ya fi haka kawai to dan haka kake ganin in aka zo wajen annabi saboda kyaukyawar ɗabi'un shi sai sun kare in ka ikawa ga annabin nan ba wulatin da su yake ba ba ci musu mutunci yake ba yana ɗaukar su ‘yan adam ne ‘yan adam kawo kowa to amma mu yanzu mu'amalar mu da mutane so muke mutum ya zama ɗari bisa ɗari bai ne ɗari bisa ɗari bai kuskure haka kake son ka rayu da mutane to wane ne kuma zai rayuwa tare da kai ba za ka same shi ba wannan akwai ka'ida ta usulul fiqh akwai abin da ake cewa mafhumul mukhalafa cikin mafhumul mukhalafa akwai mafhumul laqab kun gane ga abin da magana ta nuna to haka juya ma'anar magana sai ta bada wata ma'ana ta daban wannan ana ce mace mafhumul mukhalafa yanzu akwai mafhumul shar Allah ce in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kuka taimaka ma addinin Allah Allah zai taimaka muku in ba ku taimaka ma addinin Allah ba kenan ma'ana ta waje kenan Allah bai taimaka muku an gane shi wannan ana ce mai in tansurullaha yansurkum in kuka taimaka ma addinin Allah Allah zai taimaka muku wanda suna cikin almanzo abinda annabi ya furta to gefen wannan kuma sai a fahimci in lam tansurullah in ba ku taimaki addinin Allah ba lam yansurkum Allah madaukakin sarki ba zai taimaka ba wannan shi ake cewa mafhumul mukhalafa da ka juya abin sai baka wani ma'ana ta daban in annabi sallallahu alaihi wa sallama ce fi alghanam sa'ima dabbobi wanda suke suna ciwo sadaka dabbobi wanda suke fita su yi kiwo ba wanda ake sai ma abinci ba sakinan wanda suke sai masu abinci ake ba ba idan ba zakatan su wannan shi mafhumu ziba ake ce mashi an gane akwai mafhumat da yawa akwai mafhumul adad muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji' ku umarci yaranku da yin sallah in suka kai shekara bakwai kenan kamun wannan lokacin ko istihbab ake dole ka koya musu sallah ba sannan wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashir kaji adadi ake nunawa in suka kai shekara goma in ba su yi sallah ba a bige su kenan ba a bugun yara kamun su kai shekara goma shi ne mahumul adad in ba su kai shekara goma ba a bugun su in ba su yi sallah ba wannan wasu malaman suka ce to in ya zama na sallah ita ce tafi gobe Allah ya ce wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah bayan la ilaha illallah abin da yake kowane girma wajen aiki shine sallah in ya zama na annabi da wannan mafhum din da yake wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashir kenan ƙasa ga shekara goma ka bigi yaro saboda bai tashi ya sallah ba suka ce in shari'a ta nuna kakka bigi yaro in bai kai shekara goma ba a wajen sallah wadda tafi komi bayan la ilaha illallah to bai halatta gare ka ka bigi yaro saboda wani abu wanda yake kuma ba sallah ba don haka wani malamin wannan ya ɗauka ya ce ko wajen karatu ba a bugun yaro bugun yaro hula da nan aja la ilaha illallah a irin maraji din lamani akwai kannan wanda suka zo jikin su farfashe wannan rishin imani wannan malamin da ɗan shi ne ba zai yi wannan kishin ba a yanzu mun san ciwon kan a wallahi kana hukunci sai a ji a karɗa ka a tambaye ka dabbi iman annabi ya hana abu mutum bulala goma fa in ba haddi ba wannan hadisi ne la yudladu ahadun fawqa asharati aswaq illa bi hadd min hududillah ba amma mutum sama da bulala goma in ba haddi ba ne zina ya yi ko giya ya sha kenan sai suka ce ba a ba wannan ana ce mace makomul mukhalafa to cikin makomul mukhalafa kuma ku tsaya ai dai mun ji wannan kenan abu ne wanda yake wagan ana ɗaukar hukunci cikin makomul mukhalafa kuma mabiyan abu hanifa da ban yarda da shi ba to cikin makomul mukhalafa akwai abin da ake ce ma makomul laqab a ɗauki wani abu a faɗi sunan shi sai a maiwar hukunci sai ka ɗauka wanda ba wannan ba bai shiga cikin wannan hukuncin to mafhumul laqab yana daga cikin abdul mafahim wanda yake kowane rauni yanzu tsaya ku mafhumul laqab malaman usulul fiqh suka ce in kai aiki da shi a wani wuri za ka kafirta wannan kuma sunan shi mafhumin laqab eh lokacin da shi ka'ab ya zo ya faɗa ma annabi abin da ya hana shi ji ya ji annabi sai ce amma hadha faqad sadaqa wannan da yayi gaskiya kenan wanda ba shi ba ƙarya ya zo yayi kaga nan ibnu qayyim yace irin wannan wannan to mafhumul laqbi ana amfani da shi to amma wannan mafhumul laqab din hujja ne a kowane lokaci a'a akwai inda in kai aiki da shi zaka iya kafirta saboda mafhumul laqab in kace muhammadur rasulullah annabi muhammad laqabi laqabi in ce laqabi ana nufin suna sifa da menene inda aka faɗi wani abu aka mai hukunci محمد رسول الله annabi Muhammad ma'aikin Allah ne to mafhumul laqab zai ce maka wanda ba Muhammad ba laysa rasulullah kenan wanda ba Muhammad ba ba ma'aikin Allah bane to ina Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam to dan haka annabi ba a aiki da mafhumul mukhalafa mafhumul mukhalafa mafhumul laqab amma irin wannan wurin yana aiki wannan yana nuna mamu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da kau da kai wannan duniya tsakaninka da abokanka tsakaninka da matarka tsakaninka da ƴaƴanka in ba ka kau da kai ba za ka zauna lafiya ba abadan amma hada fa qasada fa qum hatta yaqdi Allahu bik tashi ka tafi har Allah yayi hukunci cikin sha'aninka وصار رجال من بني سلمة فاتبعوني آه فاتبعوني kun gane bambanci fattaba'uni suka bi ni fattabi'uni ku bi ni wannan fattaba'uni shine kenan suka bi ni amma an kace fattabi'uni ku bi ni wannan ina bambanci tsakanin madi da amri da haka fa qalu li suka ce mani wallahi ma alimnaka annabta zamban kamla hada ko mun taɓa samun ka da wani laifi ba kamun wannan lokacin laqad ajabta fi alla takuna i'tazarta ila rasulillahi bima i'tazara ilayhi al-mukhallafuna yanzu ka kasa samun abin da zaka kawo ma annabi wanda zai zama uzuri gare ka kamar yadda sauran waɗanda ba su je wajen yakin ba suka zo suka yi karyace karyacen su annabi kuma ya karɓa musu wannan karya da suka yi فقد كان كافيك ذنبك كافيك ها؟ فقد كان كافيك ذنبك آه. كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك yace annabi istighfaru rasulillah rasulullah sallallahu alaihi wa sallam laka annabi yace Allah ya fi maka duk wanda yazo ya karya ni annabi ke cewa cewa sai ka uzurin shi ita shi ke nan gafaran masu da kenan kai kanka zo ka yi ƙaryan ma in annabi ya ce Allah ya yafi maka Allah zai karbi yafiyan nan istighfaru rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alaka annabi ya neman ma gafara kana kafiya ka nan ya isan maka laifi wanda ka tashi da shi laqad ajazta Bana fa wallahi ma zalu yu'annibunani basu guje ba suna zargi na me yasa kai am kaza suna yi mana fada akan abin da nayi at-ta'ni shine ka zargi mutum me yasa kai kaza kai kaza hatta aradtu an abji'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bima i'tazara ilayhi al-mukhallafuna حتى أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي فأكذب فأكذب نفسي nan wajen ku fa'ukazziba ne? kowane dai suke yi lafi shi fi'ili wanda yake lazim za ka ita kazaba in kana son ka yi ta'addi da shi zai ka ce akzaba kana iya ka ce kadaba in kana son ka yi ta'addi ka ce kadaba qara'tu na yi karatu aqra'tu na karanta qara'tu na karanta duka ɗaya ne shi fi'ili wanda yake lazim yana ta'addi wani lokaci da hamza wani lokaci da tad'i a linka harafi don haka dukkan wannan yana ɗauka sai da na kai da suka matsa mani me yasa kai mutane saura duka sun zo sun yi uzuri kowa ya tashi ya kakkaba rigar shi annabi ya ce Allah ya fi maka kai me yasa ba kai haka nan ba yace wallahi da suka matsa mani sai da na kai na ji ina ma in je in karya ta kaina ka ji dan adam ko kadiba da ya zo da magana mai daɗi magana wadda ke nuna imani magana wadda ke nuna basirar shi magana cewa wadda ke nuna cewa ya san Allah amma ka diba ka gane lokacin da ya shiga cikin wannan yanayi mutane suka zo suna ziga dan haka ziga yana da tasiri jama'a ku diba wanda aka ziga dan uwan baban annabi su abu jahil suka ziga shi har ya mutu bai ce la ilaha illallah to kuma wannan diba ka ga abin da yayi amma ziga na mutane tasa cikin zuciya shi yana da kai ko ni ma dai in koma ni ma in faɗi wani abu shi kenan mu zamo daidai da mutane ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من احد wai abin da ya same ni din nan da na zo na fita gaskiya shin akwai wanda ya zo ya yi irin abin da na yi laqiya hadha ma'i min ahadin akwai wani mutum wanda ya gamu da irin abin da ni na gamu da shi ya zo ya yi gaskiya kuma abin da ya faru ya faru da shi قالوا نعم لقيه معك رجلان akwai mutum biyu sun yi irin abin da kai qala mithla ma qulta sun faɗi irin abin da ka faɗa wa qila lahum su ma an faɗa masu mithla ma qila lak irin abin da aka faɗa maka qala qultu man huma su wane ne qalu murara ibn rabi'a al'amri haka yake innakum wa ila ibn umayya al-waqifi wadannan mutanen guda biyu su ma haka aka yi da murara da hilal qala fa zakaru li rajulayn salihayn sai suka faɗa mana mutum biyu managarta su ma sun yi irin abin da nayi fa shahida badran hamma sun taɓa zuwa yakin badar fi ima uswa to wannan sun isa su zamo wani abin koyi ka san ka zanna kai kaɗai cikin mugun abu shine bala'i suka ce musiba idan ammat hanat mugun abu in yayi musiba in ta game kowa da kowa to sai ta zama tana da sauki ya san ya shiga cikin wani mawuyacin hali amma ya ji shi kaɗai ne cikin wannan yanayin ko akwai wanda suke su ma sun shiga sai ya ji an faɗi wasu mutanen kirki wanda su ba su yi ƙarya ba su ma gaskiya suka zo suka faɗa su ma kuma sun shiga cikin mawuyacin hali sai ce to ina iya in yi koyi uswa shine ya zama na ka ɗeba kewa da aboka yi koyi da shi dan adam in ya ga ya haɗu da mutane wajen wani abu wannan abin yana ɗebe mashi kewa ka shiga cikin bala'i sai kaga sauran mutane cikin bala'i ganin su cikin bala'i yana rage maka kaifin wannan bala'i yana rage maka kunan wannan bala'i amma ka samu kanka kai kaɗai yanzu ka ce ban ban wallahi tun da safe ban ci abinci ba sai ka ce sai ka ji wani ya ce ai dukkan mu haka ne dukkan mu shikenan sai ka ji abin ya maka sauki amma ka ji kai kaɗai ne kawai a to dan don haka wata balarama lokacin da aka je aka kashe mata ɗan uwana shafirta irin wannan idan aka ce mata khansa ta ce walaula kasratul baki da hauli ana ikhwanihim la qataltu nafsi ba dan yawan waɗanda nake ganin suna kuka saboda su ma an kashe masu yan uwansu ba amma sun yi hakuri kenan ni ma ina koyi da su wajen hakuri in ba dan haka ba la qataltu nafsi da sai in kashe kaina sai ta dawo ta ce wa ma yakuna min akhi walakin usallim nafsa anhu fi ta'assi amma fa za su iya yi mani kewa na na ga su ma an kashe masu yan uwansu sun yi hakuri amma fa wannan bai nuna irin wanda aka kashe masu irin shi ne aka kashe mani A'a, wanda aka kashe mani ita a ganinta ya fi wanda aka kashe masu sai dai kawai ina ɗeba kewa da haƙuri da naga suna yi nema in yi haƙuri irin yadda suka yi to wannan shi ne ta'assi ka ji mutane sun shiga cikin bala'i sai ce a ni kenan ma da sauki kenan ni gaskiya sai ma in ce alhamdulillah kana cikin wani bala'i sai ka ji wanda ya bi ka cikin wani bala'i kenan sai ka gode ma Allah qala fa madaitu hina zakaruhu mali shikenan sai na ci gaba da sha'anina lokacin da suka faɗa mana cewa fa idan akwai mutanen kirki tare da kai wanda suke haka wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuha thalatha mu mu ukun nan annabi ya hana ko magana a mamu min baini man takhallafa an cikin waɗanda suka yi jinkiri kadi ba abun mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo suka mace ƙarya da munafikai kyale su ne amma abun mamaki wanda suka yi gaskiyar nan kuma annabi ya ce kada masu magana kamar annabi yana nuna waɗancan waɗanda suka zo suka yi wannan abu aslan a bar su da halinsu amma ku waɗannan waɗanda abin da kuka faɗa ya nuna mutanen kirki ne kuna buƙatar da alladabtar da kenan in mutum ya riga ya gama lalacewa dama maganar cewa ka gyara shi wani abu ne daban kamar annabi ya ce waɗancan can su suka sani amma ko dai kuna buƙatar ƙarin gyara annabi ya hana a yi masu magana fashi ta nabdan nas fashi ta nabanan nas in ka ce fashi ta nabdan nas mu muka nisanci mutane fashi ta nabanan nasu sai mutane suka nisance mu أو قال تغيروا لنا متعني سوف تنزى موقفك حتى تنكرت لي في نفسي الأرض هالدنيا تمن وتكما تدبا دنيا تجوي من نكاس دين شقت أرايوا ba wai mutane wanda nake haɗuwa da su ba sai daga duniyar ma ta sauya mani ba ma wa sauyawa fuskoki na mutane ba fama hiya al-ardh allati a'rifuha sai ta kai kasa ma kamar ba garin da na sani bane falabitna ala dhalika 50 layla sai da muka yi dare 50 fa amma sahibayya fa takana wa qa'ada fi buyutihima su dai waɗannan mutane guda biyu murara da hilal yace su suka yi rauni sai suka zauna cikin gidajensu wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan fastakana bi ma'ana suka raunana wa ma dha'ufu wa mastakana wa qa'ada fi buyutihima sai suka zauna cikin gidajensu yabkiyan suna kuka wa amma ana fa kuntu ashabba alqawm ni ne na fi su zama wa saurayi su tsofi ne ana ashabba alqawm ni na fi su samartaka wa ajladahum na fi su ƙarfi ƙarfin hali fa kuntu akhruju fa ashhadu salata ma'al muslimin tare da an ce ka abin magana amma ni zan tashi in je masallaci sallah wa aduru bil aswaq kan ma in je cikin kasuwa ina kakkewayawa wala yukallimuni ahadun ba wanda ke mana magana wannan yake nuna wa sahabbai duk abin da annabi yake kasi ba za su yi shi ba ku yi kuma ku yi ko ma yaya ne wa ati rasulullahi fa usallimu alayhi sai in zo ma ma'aiki sai in ce assalamu alaikum wa huwa fi majlisihi ba'da salati annabi bayan an fara sallah ya zauna tare da sahabbai zai shigo in yi sallama fa aqulu fi nafsi hal harraka shafadaihi bi raddi salami amna yana kallon bakin annabi in nace assalamu alaikum sai annabi ko bakin shi ya buɗa da ya maida mana sallama thumma usalli qariban min sai in yi sallah kusan annabi wa usariqu bin nazar sai in rinka sata kallon shi fa idza aqbaltu ala salati nazara ilayya ina sata shi ta wuce ido kamar yadda Hausawa ke cewa in ya dan waiwayo sai annabi ya kauda shi in ya ci gaba ya mai da hankali wajen sallah sai annabi ya juyo ya kalle shi wa idan tafattu nahwahu a'rada anni in na dan waiwaya sai annabi ya da kai hatta idza bada dalika alayya min jafwatil muslimina sai da wohi da musulmi suka yi dadi abin ya mana tsawo an yi kwana hamsin ana shirin wata biyu مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة سيلة تاشي سيلة ألتا هنا أبو قتادة الحائط أصل شي كتندا سيلة ألتا ما أبو قتادة أما كتي حائط ولوكتي أنا أبي هنا كينتي نتألتا وهو ابن عمي وأحب الناس إليه شي أبو قتادة ibnu ammi dan dan uwan babana ne kuma yana daga cikin masoyana wanda ni na fi son shi shi ma ya fi so na da sauran mutane fa sallamtu alayhi wai wanda ya fi so din nan sai na yi mashi sallama fa wallahi ma hadda alayhi salam ko sallama bai bina dan me annabi ya ce ka abu su magana fa qultu lahu ya aba qatada an shadda an shuduka Allah an eh an shuduka billahi ina haɗa ka da Allah hal ta'lamuni uhibbu Allah wa rasulahu shin ka san cewa ni ina san Allah da ma'aiki fasakat ne shiru fa'udtu fa nashahtuhu fa'udtu fa nashahtuhu sai na ƙara komawa na ce ina haɗa ka da Allah shin yanzu ba ka san cewa ina san Allah da ma'aiki ba fa saka da ya shuri ta fa uddu fa na shattuhu fa qala Allahu wa rasuluhu ala ta Allah dai ya sani fa faba ta aina ai wannan lokacin sai na ji hawaye sun zubo mana wa tawallaitu hatta tasawwartu aljidara sai na juya sai na ƙara ketare katanga inda na duro na ƙara komawa na dira mu iya ƙara wani abu kaɗan eh su su alaji sun kusa ƙara insha Allah muna iya kai wannan da gudu fa baina ana amshi fi suqil madina ina tafiya ina yawo cikin kasuwa ta madina ina na batiyun min na bati ahli sham sai ga wani mutum baki daga cikin bayi ko wasu mutane haka na mutanen sham mimman kadima bil ta'ami yabi'uhu bil madina cikin wanda suka kawo abinci dan su saida shi a nan madina sai ga wani mutum baki cikin mutane nasu mawali nasu yaqulu man yadulluni ala ka'b bin malik sai yace wani ne zai gwada mana ka'b bin malik fa fadiha an-nas yushiruna lahu ilayya sai mutane suna nuna masa suna cewa gashi can fa da'fa ilayya kitaban min malik gassan sai ya kawo wani wata lati daga wani shugaba na gassanawa kafiri ne ya ji labarin abin da ya faru da ka'ab shi ne ya turo masu sanarwa cewa suna da mafaka kas su ji komi in suna so ga yadda za su yi wa kuntu katiban ni kuma ina rubutu da ban na iya karatu na iya rubutu fa qara'tuhu fa idza bihi da na karanta wannan sako sai cikin sakon ana cewa amma ba'du فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك labari ya zo muku cewa wanda kake taron nan da shi abokinka shi ne annabi kenan kad jafaka yayi banza da kai ya yi wohi da kai walam yaj'al kallahu bidari hawana wala mabiya Allah bai sa ka wurin wulakanci ba kai ba karamin mutum bane dan haka kai ba irin wanda ya kamata a ce an ma irin wannan wulakanci bane Allah bai sa ka bidari hawani gida na bokin ciki na wulakanci ba wala mabiya ko kuma gida na tozarta wanda za ka kai har a ce kowa ya kyale ka sannan kuma ka rasa ma yadda za ka yi Allah bai aje ka wannan matsayi ba kai ba karamin mutum bane falhaq bina nuwasik nuwasik zo ka tarda mu garin mu inda muke mu zo mu ji yadda kai daɗi mu ebe maka kewa mu taimaka maka da dukkan abin da kake sa a taimaka maka da shi fa qultu hina qara'tuha lokacin da na karanta wannan sako daga wannan sarki na ce wa hadhihi aydan min al-bala yace wannan ma wani mugun abin ne da daban fatayammamtu biha at-tanur fasajjartuha sai na nufi wannan takarda da ya kawo mani wannan sako yace sai na je na tarda inda ake yin waina cikin murhu kawai na jefa wannan takardar ta sauyi ciki gaya annabi ga abin da ya sa a yi mafi saboda ladabtarwa amma kai a ganin kawai wannan zai sa in bar annabi in je wajen kuwai don ku ciyar da ni ku shayar da ni ku yi hira da ni ku ɗebe man kewa mutumin da yake da imani ko da zai sha wahala a cikin wannan imanin ba inda za a iya bar wannan imanin ko da zai je wurin da zai sha daɗi kuma saboda wannan wahala da zai sha ɗan kaɗan ce amma ya saki abin da yake kan shi don ya je ya ji daɗi to wannan ɗan daɗi ne zai ji na ɗan lokaci kaɗan to mene ne amfanin kuma ɗan jin daɗi na ɗan lokaci kaɗan wanda zai haifan maka musiba ta lahira wanda ba ta da iyaka ba ta da lokacin karewa Allah ya ce a fara'aita in mata'anahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un da za mu ji yadda su daɗi na shekaru na rayuwar su gaba ɗaya a cikin da ka zauna duniya baka taɓa shan wahala ba duk abin da ka tuno sai ya zo maka na alkhairi duk abin da ka ji ka tuno da ke shi sai ya nisance ka baka taɓa samun bakin ciki ba cikin rayuwa so in bala'i ya zo maka da tashin alƙiyama ko Allah ya sa ka cikin wuta ko Allah ya jeho maka azaba to jin daɗin da kai baya ma azna anhum ma kana yumantahu dan jin daɗin da kai baya bai wadatar da kai komai kenan wannan gaba a nan ta dakata haka da yake nuna mamu yadda sahabban annabi ke son junansu yadda annabi yake ladabtar da wanda yake so kuna ga wanda bai so sai ya bar su kurum su su da Allah amma waɗanda yake kamna sai ya mace masu wuri kasa li yadzajiru wa man yaku haziman falyaksu ahyanan ala man yarhamu ya tsananta li yadzajiru da su sawata ba dan rishin kamna bane wa man yaku haziman duk mai yi da gaske falyaksu ahyanan ala man yarhamu ya tsananta ma wanda yake tausaya ma wa dan ya zama mutumin kirki wannan shi yasa annabi ya yi masu haka to amma kaga sahabbai yadda suke da ladabi in ba babanka ba wane ne zai ko babanka wani abubuwan nan da aka ji an yi bai yi maka shi ka iya bi haka amma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yace shi za shi ka abdan bai nuna wani abu babban mutum ne tunda ai aiko a cikin ma wani abu ya fare su wani sarki daga wata ƙasa ya aiko yana nuna ba karamin mutum bane kuma kana jin zugan da yake masa cewa ba karamin mutum bane amma jiyan da yake ma annabi da dabi sahabban sauraki ba ka gani yadda annabi magana da yake ai sallama ma gani suke magana ce da kuma mutumin da ya san shi dan haka da'a su ga ma'aiki ita ta sa har yanzu kana gani in muka tashi sai a ce radiyallahu anhum Allah ya kara masu yarda yin Allah din ma'aiki shi ke sa mutum ya samu daraja a duniyar nan guje ma abin da Allah ke so da ma'aiki shi ke sa mutum ya kaskanta a wannan duniya anan wannan gaba ne za mu dakatawa ku dai yi haƙuri yanayin tsawon hadisin ya kawo haka da an fara sai kaga lokaci ya kare sai sati mai zuwa in Allah ya yi rai kama da tafi tastawdi'u Allah adinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum ala khairin nabtaqi subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk والحمد لله رب العالمين